إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dorawa kan karatunmu da muka saba yi na kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi ala al-abid wallafar imamu ahli sunnati wal jama'a الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي عليه رحمة الله wanda muka saba karantawa mako mako a wannan masallaci da ke bakin tashar yankari a nan cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya masallacin tunawa da malaminmu na da'awa a sheikh muhammad kabiru ahmad azare allah ta'ala ji kansa da rahama yau muna yammaci na goma sha shida ga watan zulhijja lissafin hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya zo daidai da goma sha biyu ga watan shida miladiya shekara biyar. za mu tashi a farkon babi babu ƙaunin lahi ta'ala a yi shiriku na mala ya khuluku shay'an wahum yi khulakun wala ya statiru na lahum nasiran wala an fusa hun yansurun wannan babi malam ya kulla shi ba tare da ya masa suna ba amma abinda malam yake nufi da wannan babi in ba ku manta ba babin da ya gabace shi babi ne da yake magana akan haramcin neman ɗoki neman taimako neman kawo cappa daga wajen wani ba Allah ba haramcin hakan da kuma tabbatar da hakan ɗin shirka neman ceto ko neman ɗoki daga wani wanda ba Allah ba wata masifa ta same ka kana neman mafita ka shiga wani bala'i kana neman mutum kuɗa ka kira wani wanda ba Allah ba shirka ne haramun ne sai malam ya biyo baya da wannan babin shi kuma wannan babin malam abin da yake nufi da shi ya nuna maka raunin duk wani wadda ba Allah ba duk wani wadda ba Allah ba mai rauni ne ba ka raba shi da rauni duk wani wadda ba Allah ba Allah ne cikakke cikakke a ayyukansa ba a taya shi cikakke a cancantarsa da bauta ba wanda ya kai shi cikakke a sunayensa ba mai irin sunansa cikakke a siffofinsa ba mai irin siffarsa daga Allah ne cikakke ta kowane janibi amma wanda ba Allah ba yana da tawaya gwargwadon yadda yake amma kowa mai tawaya daga duk wanda zaka kama don neman taimakonsa ko don neman ɗokinsa, ko don neman ya fitar da kai daga wani ƙangi da ka shiga, to ka sani cewa ka sake reshe ne ka kama ganye. Ka sake reshe ne ka kama ganye. Bahaushe haka ke faɗa ko? Duk wanda ya sake reshe ya kama ganye, Bahaushe yana masa kallon? Yana masa kallon wanda ya wauta. yana maka kallon wanda ya bi babu to amma ga wasu nan sun sake reshe sun kama ganye amma ana faduwa ana girmama su kaga maimakon a yi musu kallon sun yi bi babu maimakon a yi musu kallon wawaye maimakon a yi musu kallon dolaye a sai suka zama zaɓaɓɓu a cikin al'umma don haka malam ya kawo wannan babi sai ya fara shi da ayar alkur'ani mai girma daga ayar daga ayoyin da malam ya kawo da hadisan da ya kawo zai nuna maka me yake nufi da babu sai ya kawo aya a cikin suratul a'rafi aya ta 119 da kuma aya ta 120 da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun yanzu sa yi shirka sa tara sa bautawa ma la yakhluqu shay'an abinda bai halicci komai ba wa hum yukhlaqun su ne ma aka halicce su sa yi shirka da wadda bai halicci komai ba su ne ma aka halicce su wala yastati'una lahum nasran kuma ba za su iya musu taimako ba wala anfusahum yansurun kai ko da kawunan su ma ba za su iya taimakawa ba وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم Allah madaukakin sarki yace yanzu masu shirkan nan sa tattaro su hada da Allah wanda bai halicci komai ba kaga da aka ce bai halicci komai ba ka yi tunanin kowace irin halitta kowace irin halitta daidai da sauro sauro ko kuda ko kiyashi halitta babba ko karama ma'abociyar rai ko a dangin mutane ko a dangin aljanu ko kuma cikin manya-manyan halittu waɗanda suke wanzuwa yau da gobe wanda suke tabbatar da samuwar Allah da kaɗai takarsa kamar sammai da kasai da taurari da rana da wata da girgije da shi kansa ruwan da tsirrai da dare da yini da alfijir manya-manyan halittu masu wanzuwa yau da kullum wadda ake mutuwa a bar su ko halittar mutum ko ta aljan ko ta waɗannan manyan halittu masu wanzuwa in na ce wanzuwa ina nufin tun da aka yi sama tana na mutuwa ake abarta. tun da aka yi rana tana nan mutuwa ake abata har sai ran da Allah ya ga damar ya karar da kayansa sun ga bayan kowa banda Allah to a ciki waɗannan da ake bautawa me suka halitta ko karami ko babba ko a cikin dabbobi ko a cikin mutane ko a cikin aljannu ko a cikin halittu na ayoyi ba su halarci komai ba to wannan shi kansa abin dubawa ne Allah ya ce wahum yukhlaquna alhalin su ne ma ake halitta su waɗanda ake bautawa maimakon su halitta a'a halitta su aka yi duk wani abin bauta ko na gunki ko na dutse ko rana ko wata ko saniya ko wani waliyi ko wani salihi ko rayayye ko wanda yake cikin kabari suka samar da shi akai alamar cewa samar da shi akai shine gushewarsa gushewarsa gushewarsa duk wanda yake cikin kabari duk wanda yake cikin kabari zamansa a cikin kabari ya tabbatar da rauninsa duk wata karama da za a ambata tasa lokacin da yake raye duk wani ƙarairayi da za a faɗa a kansa ko ma me yana raye yanzu da yana cikin kabari rauni ya tabbata tunda yana da ƙarshe kuma ai duk karama ta waliyai ba ta yi mu'jizar annabawa ba ba ta yi mu'jizar annabawa ba daga cikin mu'jizar da aka ba wa annabawa akwai annabi mai warkar da mai jinya akwai annabi mai tayar da matacce shi ma ya ƙare shi ma ya ƙare me yake nunawa rauni wato karama ba ta hana rauni kamar yadda mu'jiza ta annabawa ba ta hana rauni amma idan ‘yan bidi'a suna lissafa karamomin waliyai, kwata-kwata babu misali na tawaya ko na kasa a cikin al'amarin ko kaɗan. Mafi darajar halittar Allah, annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam, ka duba yadda Alƙur'ani lokaci bayan lokaci yake nuna rauni na ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ba don komai ba sai don a bambanta shi da Allah. Alƙur'ani littafin ilmantarwa ne, littafin aƙida ne. Shi sa Alƙur'ani ya zama mafi cikar fasaha da bayani da kuma tattalin shirya. ‘Yan bidi'a wajen koɗa da girmama waliyansu ba su ɗauki uslubi irin na alkur'ani ba domin alkur'ani ba a yabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin yaban da alkur'ani ya yi masa ba ba a ba shi kariya irin kariyar da alkur'ani ya ba shi ba a ɗaukaki matsayinsa irin ɗaukaka da alkur'ani ya ba shi ba kai da alkur'ani ya ɗaukaka tsira da amincin allah su tabbata gare shi amma tare da haka alkur'ani sai ya kunshi wasu ayoyi da suke nuna shifa ɗan adam ne ba Allah ba amma yau ‘yan bidiya idan suna ba da labarin karamomin waliyansu waliyi ba shi da nakasa ba shi da tawaya ba shi da aibu ko na sisun kwabo kuma wannan ɗin shi yake kai su zuwa ga allantar da su saboda in dai babu aibu kam me ya rage sai allantaka in babu tawaya me ya rage sai allantaka to shiriya ta kwarai shine duk yadda halitta ta kai da kamala to dole akwai tawaya tare da ita kuma domin a tabbatar da hakkin Allah a ba Allah hakkinsa kuma mutane su wanzu akan tauhidi da aqida dole duk yadda halitta ta ɗaukaka dole wani lokaci a bayyana na kasarta a bayyana aibunta domin kada ɗaukakar ta wuce gona da iri a kai a wannan halitta matsayin Allah. To duk waɗanda ake bauta wanda ba Allah ba tauyayyu ne. Mafi munin tawaya ma a bauta maka kai ba Allah ba. Mafi munin tawaya kenan a bauta maka kai ba Allah ba, to wannan tawaya ce, an kamanta ka da gumaka, an kamanta ka da duwatsu, yadda suke shirme haka kai ma ka zama shirme kenan domin me domin Allah shine gaskiya kai ƙarya ne haka da kai da dutse da gunki da ake bauta da dodo kun zama ɗaya an lalata al'amarinka zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil Allah shine gaskiya duk waɗanda ake bauta wanda ba Allah ba duk wanda ake bauta wanda ba Allah ba shine ƙarya dan haka mecece kamala an siffanta ka da ƙarya ai tawaya ta ƙare aibu ya ƙare ga wanda za a siffanta shi da ƙarya kamanta shi da duwatsu a kamanta shi da gumaka a kamanta shi da dodanni jitsiyar da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa annabi Isa a an ta kulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah kai kace wa mutane da ni da mamata ku allantar da kai ne qala subhanak annabi Isa ce sarki ya tabbata gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ba haƙƙi na bane na faɗa abin da ba haƙƙi na ba bai kamace ni ba ban yi ba in kuntu qultu faqad alimtahu inna fada Allah ka san ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke raina ban san abin da ke ranka ba innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahu illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka al-azizul hakim maganganu na nuna kaskantar da kai maganganu na nuna gazawa maganganu na nuna tuba tare da cewa ba shi ya ce a masa ba amma duk da haka ya ji tsoron wannan matsayin yana tubi da kalmomi na girmamawa gaba ga ubangiji subhanahu wataala amma wasu an zo ana musu kwalliya da wannan abu kuma ana nufin wai ana girmama su shin waɗanda ake bauta musu sun yi halitta ba sai halitta ba wannan shi ne قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات Allah ce ka gaya musu waɗanda kuke bautawa da ba Allah ba aruni ku nuna musu ma za khalaqu min al-ardi me suka halitta a ƙasa ku nuna mu abin da halittar su yanzu duk wani gausi da ake cewa duk wani wali da ake cewa duk wani shehu da ake cewa duk wani wane ne da ake cewa me ya halitta inda ya halitta da bai tafiya bar halittarsa ba tafiyarsa shaida ce akan bai halicci komai ba eh sosai ai wanda ya halitta yana nan ya riga yi halittinsa kuma halittinsa za su tafi su shi amma ka zo ka tafi a ina an zo ka san tayi eh kawai ka san tayi mal ka zo ka tafi inda ka yi halitta yaya aka yi ka tafi kamar abin da ka halitta kuma idan ka yi halitta sai ka tafi kamar abin da halitta ka halitta wa zai kula ma da shi wa zai sarrafa maka shi don haka Allah ta'ala ce gaya musu ku nuna mun halittarsu kaga wannan challenge ne mai ƙarfi ƙalubale ne mai ƙarfi ko ‘yan bid'a yanzu idan suna borin gausi wane wane Allah ne wane kaza ne yana daga tambaya da za ta hayyara su a tambaye su me ya halitta saboda baka halitta ba to baka cancanci abota baka am lahum shirkun fi samawati Allah ya ce ko kuma suna da wani haɗin gwiwa a halittar sammai. A ƙasa mai suka halitta, babu, to, ko a sama suna da wani haɗin gwiwa da Allah. A ce da su aka samar da sama ta ɗaya, ko da su aka samar da sama ta uku, ko da su aka samar da tauraro kaza, ko da su aka samar da rana, ko da su aka haɗa kai aka samar da wata, menene nasu? ko da ba su suka samar da shi gaba ɗaya ba wace gudumawa suka ba wa Allah lokacin da zai suna ina ko ba haka ba ayin za a ce Allah ya nemi taimakon wani ma aina za a tsammace shi a maka ko a Senegal wurin da ko annabi bai zo ba ka gani daga wace gudumawa suka baya wace guduma suka ba wa Allah. Kisa Allah yake tabbatar da cikar kudurarsa a halittar sama da ƙasa, ba wanda ya samu hannu ko ya taimake shi. A walam yaro, an Allah alladhi khalaqa samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna. Ba sa ganin Allah da ya halitta samai da ƙasa bai gajiya ba da halittar Ko gajiya bai yi ba. Balle a tashi. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب الله يتي من halicci sammai da kasa a kwana shida yace wa ma masana min lugu kuma wata gajiya bata taba mu ba a kwana shida wata gajiya jin gajiya ko wata wahala ko kaɗan Allah ce bai taɓa ba bai shafe mu to balle ne mu agaji kuma sa'ilin da aka yi ma Abdullahi dan Abbas yace Allah ya halicci sammai da ƙasa Allah ya halicci Allah ya kaddara kaddara halittu kafin ya halicci sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin kuma sammai da ƙasai kuma sun riga halittar ‘yan adam da aljan. Da haka, kaga wanda yanzu bai fi shekara ɗari biyu ko ɗari uku ko ɗari ɗaya da mutuwa ba, a zo ana allantar da shi mai nasa. Haka ya zo ya samu haka ya tafiye bari. So, toshewar basira ce, da dishashewar ƙwaƙwalwa bautar wani Allah. hauka ce zalla ta samu tabin hankali bautar wani Allah saboda shirme ne so da zaran Allah madaukakin sarki ya taimake ka ya maka taufiki ka samu wannan fahimtar da malam yake dora ka akai cewa ba a bauta sai da halitta to ka samu ci in Allah ya bude girjinka ka samu hanyar shirya ba a bauta sai da halitta baka halitta ba to ba za a bauta maka ba jama'a an gane a wani wuri Allah ya ce wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا أكاجبا الله تعالى يتي واتخذوا من دونه آلهة سرك وسو أبا بوتا من دونه كما بيان الله لا يخلقون شيئا بس هلتر قومي وهم يخلقون su ne ma ake halittarsu su ne ma ake halittarsu an yi waliwa ne ya mutu an yi waliwa ne ya mutu an yi waliwa ne ya mutu wancan na da an bauta masa ya mutu wanda biyu bayansa an bauta masa ya mutu wanda biyu bayansa an bauta masa ya mutu kuma masu wannan abun suna nan dan dakikanci sun ci gaba da yi allolinsu suna ta mutuwa kuma sai abu har kabarinsa kuma aje ba aje ba a gajiya ba ba a fasa ba ana sake nema ana ci gaba da bauta ba kaga da kikanci ya kai da kikanci Allah ba alqur'ani da ya ba mu labarin annabi Ibrahim annabi Ibrahim dinnan tauraro ya gani lokacin yana fafutukar neman sanin wane ne ya halicce shi yake da cancantar ya masa bauta da ya ga tauraro sai ce ko wannan ne ya bace ya ce a'a ai ba zai yi wa Allah ya dinga zuwa yana bacewa ba da ya ga wata sai ya ce ko wannan ne da ya bace sai ya ce a'a to fa wanda wanda yake kullo da su yake tafiyar da su duk yanda aka yi shine ko dai ya nuna min hanya ko fata da ya ga rana sai ce to mai wa ga mai gudanar da su tayi wannan da tabbata sai ce a to magana babba ce sai ya koma cikin gari ya tara jama'a ya ce to ni ba ni ba ku saboda waɗannan ayoyin da ya gani ya san dai sun fi ƙarfin gumakan nan da ake bauta to cikin garin sassaken gumaka ake bauta ya ga wata ya ga rana ya ga taurari ya san cewa da gumakan nan da waɗanda suka sassaka gumakan nan ba abin da suka iya da waɗannan abubuwan da ke sama da haka dukkaninsu dukkaninsu masu rauni ne a gaban waɗannan abubuwan da ke sama kuma su kuma abubuwan da ke sama tun da suke zuwa suke bacewa akwai mai gudanar da su da haka batun gaba ɗaya ba na sassake ba akwai wani abu to yanzu alkur'ani yana ilmantarwa kamar haka yana ba da labarai yana ankararwa kuma ana karanta shi amma a kasa ɗaukan darasi a cikin alkur'ani ai mai bautar wani Allah to bai san alkur'ani ba san bai san alkur'ani ba Allah madaukakin sarki yace wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an yace waɗanda ake bautawa wanda ba Allah ba bayan halittar su akai su ba su halitta ba halittar su akai sannan la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an ba sa mallakar wa kansu cuta ko amfani ba za su iya cutar da kansu ba yanzu saboda tsabar karamar mutum ya sa kansa zazzabi ko ba haka ba ce saboda karamarsa ya sa kansa zazzabi ko ya sa wani ya yi zazzabi to hakan nan idan yana zazzabin ya kori zazzabi ko ya kore wani zazzabi haka nan ba za su iya kawo kansu amfani ba sai abin da Allah ya yi da su sai abin da Allah ya yi da su wala yamlikuna mautan kuma ba sa mallakar mutuwa ba sa mallakar mutuwa haka kenan labarin da aka baka wala hayatan haka ba sa mallakar rayuwa haka kenan labarin da aka baka na wani wali wanda ya kwace jikkar rayuka daga hannun mala'ikan mutuwa ya zizzige ta, mutuwar ranar ma aka fasa ta gaba ɗaya, aga wannan ƙareta alkur'ani. Domin Allah ya ce, layar likunan mautan wala hayata, ba sa mallakar mutuwa ba sa mallakar rayuwa. Aka labarin da wani mutumin haɗeja ya bayar cikin ƙarerayinsa da ya ta tafkawa na kafirci na shirka na zindiƙanci, cewa shewa Abdulkadiri sun yi tirjiya sun yi ɗauki ba daɗi shi da mala'ikun tambaya a kabari. Ai, kun ji wannan labarin ba. Zindiƙanci ne ba zalla, wallahi zindiƙanci. Babu imani ko kaɗan a cikin wannan. Mun karu da nakiru suka zo kansa da guduma waye Allah kai ta shawa zulkadir. za su dake shi sai shehu ya bayyana ya ce me faru kuma suka ce tambayarsa muka yi waye Allahnsa ya ce kai ne ya ce a ya ce to akan wannan za ku dake shi suka ce abe ba ta amsa daidai ba sai ce a ku dakata shi da ya ce ni ai ni na san waye Allah aini na san waye Allah suka ce to su ba ita ce amsar ba kuma duk wanda bai bada amsa ba da kowa zai yi yace kuka kuskura kuka taba shi anan to lahirawa ma sai na ja musu bala'i wai har suka je suka gaya wa Allah Allah yace su koma in bai amsa musu dakar ya dawo yace kul yanzu wannan dan Allah a ƙasar musulmi yanzu wannan ya yi kama da a ce mutum ɗakin matar shi ya shiga ya zizzige labaran ya sake ya gudu ba san ina yake ba don bai kamata a bar mutum a cikin jama'a yana faɗan wannan abun a bar shi ya ci gaba da wannan abun ba a sauke masa ko laifin bakin sa ba suna nan wasu ƙarerayi ne ya dinga jero su ƙarerayi ne daga wannan sai wannan ya dinga jero su mutumin nan zindiki allantar da bayin Allah Allah madaukakin sarki yace ba sa mallakan cutar da kansu ko amfanar da kansu balle wasu sannan ba sa mallakan mutuwa ba sa mallakan rayuwa wala nushura kuma in an zo tashi bayan alkiyama basu da katakus me na zuwa ciki shine baka da lada baka da alhaki to baka da lada baka da alhaki kuma abauta maka kai ba za ka rubuta alhaki ba kai ba za ka ba da lada ba baka da wuta baka da aljanna idan an tashi daga kabari yadda kowa zai tashi tsirara haka za ka tashi tsirara kowa aikinsa ne zai fit da shi yanzu musulmi ya kasa fahimtar wannan Allah ya sauwake Allah ta'ala ya ce wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun bayan halittar su akai ba su halitta ba Allah ya ce la yastati'una lahum nasran ba za su iya taimakon su ba wala anfusahum yansurun kai koda kawunan su ba za su iya amfana ba su iya taimakawa ba koda kawunan su ba su iya taimakawa ba kaga wanda zai iya ɗaukan mataki na taimakon wani ko taimakon kansa bai kamata ya bari ya mutu ba bai kamata ya bari ya mutu ba saboda idan ya mutu ko da shi ba dan kansa ba tunda zai iya jawo amfani zai iya tare cuta to ai ya bar masoyinsa a cikin bala'i tunda ya riga ya mutu don haka jama'a nassin alkur'ani abin da yake ce mana dukkan wadda bai halitta ba halittarsa aka yi ba zai iya taimakon kansa ba balle ya taimaki wani bai mallaki wani abu a ƙasa ba bai mallaki wani abu a sama ba ba shi da tasarrufi a cikin rayuwa ko mutuwa balle tashin alkiyama bai cancanci a bauta masa ba shi ma bawa ne cikin bayi kawai ya nemi kusaci da Allah shi yasa akwai mutanen kirki waɗanda ake bauta musu alhalin ba su san ana bauta musu ba wasu ma sai bayan sun mutu yanzu irin shehu dan hodiyo a nan a Najeriya sai bayan ya mutu bai ɗora mutane akan a bauta masa ba bai ɗora mutane akan a nemi tabarraki da shi ko da ƙasar kabarinsa ko da bigiran da yake kwance ba bai ɗora mutane akan haka ba ya ɗora mutane akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da yaƙar bid'a akan haka ya rayu ya tsaye da jihadi ya yi iya bakin ƙoƙarinsa kurakuransa Allah ya gafarta masa kaga wannan bayan ya mutu ne gudumawa da ya ba da addini saboda ƙarancin ilimi a wancan lokacin da yawancin jahilci sai aka allantar da shi kaga bai san ma me ake ciki ba Allah ya ce ula'ikal ladina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba waɗannan da suke bautawa waɗannan da suke bautawa su ma fa kokarin neman matsayi suke wajen ubangijinsu suna fatan samun rahamarsa suna tsoron azabarsa wannan su ne mutanen kirki waɗanda ake bauta musu ba ƙarƙashin karantarwarsu ba ba kan saninsu ba ba bisa koyarwarsu ko tarbiyyarsu ba amma ba ko waɗanda ake bauta musu su ne suka ladabtar da masu bautar su akan haka yawanci gausa-gausan yanzu nan su suka ɗora mutane akan haka ƙwarai da gaske su suka ɗora mutane akan haka da kansa yana cewa wa man yuhibbuni wa man yarani ko wa man yuhibbuni wa man ra'ani fi jannatil khuldi bila buhtani duk wanda yake so na ko ya gane dan aljanna ne duk wanda yake so na wa man ra'ani da wanda ya gane ba fa yake so na ya gane ba to ko annabi ai bai faɗa haka ba duk wanda yake so na ko ya ganni yana aljanna saboda tsarguwa yace bila buhuta ne yace ba ƙarya bane ba rami me ya kawo Allah ya kyauta wa qawlihi ta'ala da fadin Allah tsarkakakken sarki والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله تعالى يتي في سورة فاطر آية 13 والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير waɗanda kuke bautawa min dunihi kuma bayan Allah tad'una in ka so ka fassara shi bauta in ka so ka fassara shi kira ana nuna maka na cewa addu'a ibada kira ibada so in ka kira addu'a to kai ibada in ka ce ya gausi ya gausi ya madadal madada ya kaza ya kaza to bauta ce gwagwano ya kai ya kai complaint sanagar complaint din Najeriya sai tsadar kayan masarufi a Najeriya ya je can yana gaya masa cewa a Najeriya ana tsadar kayan masarufi ga shi nan malam a social media a gabar katuro ta bagwanja yana yana haka da hannaye yana cewa ya shehu ya shehu a Najeriya ana fama aka yi je na yi. Wani abin kunya ne, kafirci ne, zallan kafirci. Allah ce, To, waɗanda kuke kiransu nan kuke ya shehu ya shehu, da yin shi'a masu ya Hussein ya Hussein, ya Ali ya Ali, ya Zahra ya Zahra. in sun ji ruwan zafi haka suke ba an faru haka ruwan zafi sai ka ji suna ali ali ha to ba gara ma akwai wani kwamishinan yan sanda ali ba tunda yana raye watakila zai je ya magana a dakatar da wuta a sassauta to irin wannan duka kira ne na bauta Allah ya ce to waɗanda kuke kiran nasu su zo su cece ku su zo su kawo muku gudunmawa da doki Allah ya ce ma yamlikuna min qitmir ba su mallaki daidai da ledar ɗan dabino ba in ka ɓare dabino jikin ɗansa akwai wata farar leda wacce ita ba zaki ba ganci ba amfani ba nama a cikinta ba kawai a ɗaya ta jefata ba ta daga cikin mai amfani a dabino daidai da wannan shine kitmir Allah ce ba su halitta ba mala ba fa dan dabinon ba ba shi dabinon ba ba zaƙinsa ba ba wannan guda ɗayan ba balle tankar balle bishiyar duba je wannan ba magana ake ta wannan yar farar ledar ko su suka kawo aka nada ba su da shi kaga wanda bai mallaka wa dan ne za a ce bayan yawwa gane abu wanda ba shi da kowannan ka ce ya baka me zai baka me na sa Al-Qur'ani yana an karar da kai malam cikin yare mai sauki ma yamlikuna min qitmir basu mallaki daidai da bawan dan dabino ba kuma kuna cewa su ba ku su ba ku su ba ku wanda kaje kace yazo Najeriya ana tsadar kayayyaki bai mallaki daidai da farin bawan fatan nan fara da take jikin dan dabino ba ba ya da shi to yazo ya baka me ka gani kakar kudin mota a banza ka yi wahalar banza sannan ga shirka ka dawo da tilin kafirci bai mallaka ba kaga nan ma Allah ya sake nuna maka cewa da can an yi magana halitta wanda bai halitta ba ba a bauta masa to yanzu wanda bai mallaka ba a roƙonsa dan Allah ko mu a cikin mutane roƙo irin namu wanda ya halatta na tsakani dan Allah wan in ka roƙi wanda ba ya da shi zaka samu in ka roƙi wanda ba ya da shi ko naira goma ce in ba ya da shi ba za ka samu ba to dan dama dama ma gobe zai iya yiwa yana da akwai shi kuma wannan har abada ba ya da shi dan haka babu ranar roƙonsa ma yamlikuna min qasmir sai Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a idan kun kira su ma ba sa jin kiran ba za su ji ba in kun kira su ma la yasma'u du'a'akum ba za su ji kiran ku ba kuma haka da wanda ya kira gunki da wanda ya kira dusi da wanda ya kira rana da wanda ya kira wata da wanda ya kira wanda yake kwance a cikin kabari ko shi wali ne ko salihin baya ko shi wane ne ya kira shi a cikin kabari Allah ce ba sa ji duk ɗaya ne walau sami'u Allah ce kai da a ce ma za su ji mastajabu lakum ba za su amsa muku ba me yasa me yasa Allah ya ce inda za su ji ma ba za su iya amsa muku ba me yasa mun faɗi amsar a farko saboda wasu mallaka ba saboda ba su da shi balle ma ba za su jin ba in sun jin ma ba za su iya amsa muku ba Allah ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar alkiyama kuma za su kafirce wa shirkar da kuka yi da su ranar alkiyama idan an tashi za su ce san ba mu zanzanta ba wai kun je kan kabar mu kuna can muku kuna roƙon mu ba mu zanzanta ba ba a yi da mu ba ku dai kawai dama tsinan nuna su ma can su ce a aka ai ku ne kuke ci ce mana kaza kuke ta ce mana kaza kuka fatar da mu da haka ku ne tsinannu ba mu ba ke sa Allah ya ce yal'anu ba'dhum ba'dha dana alkiyama sashin sai na tsine wa sashi da haka za a tashi ranar alkiyama ya furuna bi shirkikum suna kafircewa shirkar da kuka yi da su so duk mai kiran gausi duk mai kiran na kabare duk mai kiran matacce ko mai kiran gunki ko mai kiran dutse ya shirya wannan fitinar ranar alkiyama tunda Allah ya faɗa haka za a yi sai ka rasa mai suke karantawa kamar bible kamar ba qur'ani suke karantawa ranar alkiyama Allah ya ce za a yi barambara to amma in ka samu wasu in ka ji tafsirin wasu sai su kauce sai su kwashe waɗannan waliyan nasu da shehunan nasu sai su cire su a cikin wani ayoyin ce ba da su ake da dodanni ake duwan da ya bauta a dodo to shehu me Allah ya sauwaje Allah ya ce ranar alkiyama za su kafirce muku akan kun bauta musu su ce ba su san zancen ba tunda magana ce ta wani abu da zai faru a nan gaba sai Allah ya ce wala yunabbi'uka mislu khabir ba me baka labari irin Allah wanda ya san jiya ya san yau wala yunabbi'uka mislu khabir daka wannan abun idan kana ganin almara ce Allah ne yake faɗa zai zo maka cil da ganin gidanka ko ka kiyaye ko ka sha mamaki to kun ga wannan ayar ta nuna mana cewa Allah maɗaukakin sarki da ya cancanta a bauta masa shi ya mallaka sannan kuma shi mai jin mabukaci sannan kuma shi mai ikon biyan bukatar a cikin wannan ayar ku fahimci wannan abun a ayar nan Allah subhanahu wata'ala shi mai mallaka ne ya mallaka shi yasa yace waɗancan ma yamlikuna min qatmir ba su mallaka ba kenan shi Allah ya mallaka sannan Allah mai jin mai bukata domin su waɗancan ya ce la yasma'u du'a'aku ba sa ji kiran shi mai jin mai kira sannan na uku Allah shi mai ikon ya biya wa mai kira bukatarsa ne yayin da ya kore musu wannan ikon da ya ce walau sami'u mastajabu lahu in sun ji ma ba za su yi amsa ba jama'a an gani to duk wanda ake bauta wanda ba Allah ba sai ka same shi da wannan gazawa ta fiskoki guda uku bai mallaka ba kuma baya ji kuma ba shi da ikon biyan bukata to kaga wanda bai mallaka ba kuma baya ji ba shi da ikon biyan bukata bai cancanci ba a roke shi bai cancanci a kira shi duk Allah yana kiran mu ne akan abauta masa shi kadai wannan fa alqur'ani ne wannan fa alqur'ani ne ba hadisin da aka rena bane balle wani yazo ce su ba su yadda ba balle wani yazo ya ce su alqur'ani zalla suke balle wani yazo ya ce hadisin bai inganta ba balle wani yazo ya rasa kunya a bukhari ko a muslim Allah ne yake faɗa alqur'ani abin da duk duk haukar mutum inda yana da awar musulunci bai sai kare ta don haka waɗannan ayoyi guda biyu suna nuna mana raunin waɗanda ake bauta wadda ba Allah ba ta hanyar rashin halitta da rashin mallaka da rashin jin masu bukata da rashin ikon amsa a masu bukata. Wai na abubuwan guda hudu su muka cire a cikin waɗannan ayoyin guda biyu da Allah madaukakin sarki yake jan hankalinmu akan matsayinsa da cancantarsa a cikin bautarsa. Kun fara wannan karatun da wuri ba, don haka za mu tashi da wuri saboda lokacin ya ja. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da na yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الطير أشهد أن محمد رسول الطير أشهد أن محمد رسول الطير حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan yana cewa na rubuto wannan takarda ina son a ɗan tunatar da 'yan uwa musulmai game da yin koyi da mutanen da ba musulmai ba kan wata ɗabi'a kan wata ɗabi'a ta sha da hannun hagu kamar irin su lemon kwalba gora da makamantansu ya ce abin yana damunsa saboda matasanmu sun mai da hakan wai gayu ne. To ci ko sha da hannun hagu haramun ne. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hana, kuma da wani ya yi taurin kai har Allah maɗaukakin sarki nuna masa wa'idi a kan wannan mummunar ɗabi'a. Wani yana ci da hannun hagu, annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce da shi, ka sha da damanka, sai ya ce ba zai iya ba. Sai annabi Alaihi salatu wasallam ya ce, to kar Allah ya sa ka iya. Daga nan bai sake samun damar daga hannunsa na dama zuwa bakinsa ba kaga wannan masifa ta kai masifa to mafi muni a ce mutum da saninsa yake yi kamar yadda mai tambar yake cewa sun dauki sun dauki hakan gayu wanda aka yi masa tarbiyya a gidansu aka nuna masa hakan tarbiyya ce ta musulunci amma saboda wayewa irin ta zamani ya samu kansa a cikin wata guguwa sai ya fita daga wannan tarbiya yana ganin wacce tarbiya da aka yi masa ta musulunci ta zama ƙauyanci ta zama tsohon yayi to wannan daga lokacin da mutum yake ganin musulunci ya zama tsohon yayi ya zama ƙauyanci to daga lokacin ya fara sallama zai shiga kafin cikin domin shi laifi a musulunci ko da makaruhi ne to yakan haura ya zama haram haramun takan rikide ta zama kafirci kafirci yakan sanya mutum ya zama kafir mutum ba zai gushe ba yana wasa da sakon Allah yana ganin arhar sabawa Allah ba zai gushe a wannan hali ba har sai ya rasa addininsa sha da hannun hagu ko lemon kwalba ko robar ruwa ko mangoro ko rake ko kofin shayi ko duk wani abin da mutum zai sha ya rike da hannun hangu yana, yana sha wannan laifi ne a musulunci an hana wasu tarbiyya ce ba su samu batun daga farko a gida ba a nusar da su ba an karar da su ba sani cewa haramu ba a yi matuƙar mutum yana da iko yana sane to haramun amma mutum bai sani ba jahilci ne to a hakkinsa makaruhi a hakkinsa makaruhi ne in an gan shi a tasar da shi a tunatar da shi wani kuma ya sani amma sai ya ɗauka da wani uzuri wanda ba za a karɓa ba shara in shayi yake sha sai ya rike biredi da dama zai rike kofin shayi da hagu ya sani ya san dokar amma wai uzurinsa shine ai damar biredi ne a hannunta ba haɗa mace a duk wanda kaga ya rike biredi da dama ya rike kofi da hagu ko biredi a dama kwalban lemo a hagu to haɗamamme ne haɗama ce kawai ya fi son yana haka haka haka haka haɗama ne ya yi zafi dukkan su biyun hannu ɗaya zai maka hannu ɗaya zai maka ka ajiye su ka ja biredin ka gutsura ka ɗauko lemon ka kora gaggawar mai bawo shi ce me kake na baka na zuba gaggawar me kake za ka wannan ba uzuri ba ne ko kuma mutum ya ci abinci da hannu wai hannun akwai maiko wai hannun akwai sauran abinci sai ya ɗauki ruwa kuma da hannun hagu wai yana sha da uzurin cewa wai hannun abinci ya ci da shi ba uzuri ba ne ba uzuri ba ne ka wanke hannun ko ka sade shi ka goge shi ina a sunna har sadewa ake a goge haka don haka ba daidai ba ne ba tarbiyyar da wasu suke yi kuma wani za ka samu a gidansa yake a gaban iyalansa yara suna gani iyalansa suna kallo kaga za ka sunnata mummunan sunna ke duk wanda ya gani a wajen ka ya koyi kana da zunubi Allah ya kiyaye Allah ta'ala ka mana shirya Allah ka tabbatar daga daga mu akan daidai kan fahimta ta kwarai ka ba mu lafiya da zama lafiya ka amintar da mu a wannan kasa ta mu mai albarka ka rangwanta mana abin da ya mana tsanani ka sauƙaƙe mana abin da ke wahal da mu ka iya mana abin da ba za mu iya ba shugabanninmu ka ɗora hannayensu akan daidai ka ba su mashawarta na kwarai ka sanya mu da bukatunmu a cikin zukatansu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك وصل اللهم وسلم على حبيبك ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين